ga Allah subhanahu ta'ala wanda ke shine kadai cikin mulkinsa zatinsa da sauran hidimominsa muna kare neman tsira da aminci daga Allah subhanahu ta'ala zuwa ga manzon sallallahu alaihi wa sallam wanda ke shine shugaban halittu ga baki da kuma a wannan yini na litini 27 ga watan jimadar ula shekara ta 1442 wanda ke yi daidai da 11 ga watan januwari shekara ta 2021 muna fatan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zama na biyar kuma na karki a cikin wannan muhadara da Allah ya ba mu iko muka fara gabatarwa akan littafin manzumatu tafsir ko kuma manzumatu samsami a wannan masallaci mai albarka masallacin matarkaci mai suna abdullahi bin abbas Allah kai muke roko ka yi albarka ga duk waɗanda suke raya wannan masallaci alkai albarka ga masu raya masallacin nan da sauran masallatai guraren ibadu dana kai Allah kuma mai wannan littafi Allah ka saka mashi da alheri da asalin littafin ma gaba da kuma da kuka halatta wannan karatu Allah saka muku da alheri sannan waɗanda suka shirya wannan karatu su ma Allah ya saka musu da alheri ga baki ɗayan mu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da wannan karatu sai dai kuma fa karatun yau fa sai an fa abin nan sosai din karatun yau tsabagen luga ne kawai tsabagen luga ne to Allah ka kara yassare mana tare kuma da fahimta ga baki da za mu tashi mitin nawa kenan baiti na 82 ko saba'in da biyu ko? na'am wa waqafu bila minahwi mali hadar rasuli ma adal mawali haka ne ko to alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in idan ban manta ba muna nan cikin al-ikr salis babi na uku ko kuma kulli na uku a inda ma yake mana bayani akan nau'o'in abubuwa guda shida na hukunce-hukuncen da suke da alaka da karatun alkur'ani shine ma yarji'u ila al'ada'i ma yarji'u ila al'ada'i mun ji bayani akan yadda za ka fara karanta kalma idan ka ga farkonta akwai sakin za ka kawo hamzatu waslin idan fi'ili ne za ka kalli harafi na uku a mudari idan ya zo da harafi na uku ya zo da fatha ko ya zo da kasra to hamzatu waslin sai ka tare ita da kasra kamar jalasa ya je li kaga lamun tana da kasra ko to a mu'amalar sai ka ce ijilis kawai i ba za ka ce ujulis ba ko ajilis ba sai da ka ce ijilis saboda yaje li su lam ta zo da kasra idan ta zo da fataha kamar wani fili misali zahaba yazhabu to sai ka ce izhab a amarinsa idan kuma harafi na uku ya zo madmum ne shi ne sai ka tare shi da da dhamma kaman kataba yaktubu uktub kaman qatala yaqtulu uqtul da'a yad'u ud'u kamar haka to malam yi mana bayanin waɗansu hukunce hukunce da suke da alaka da wakafu kamar misali alwaqfu bisukunin mujarrad ko sukunin khalis ko kuma mutlaq da kuma alwakfu bil ishmam akwai kuma alwakfu bil raum ina jin jiya duk mun ga misalai ko to waɗannan fa abubuwa ne waɗanda sai ka je makaranta ka je gaban malami babu yadda za a yi shekara ɗari kana jin kasajin a sheikh mahmud khalil husri wai ka daganci waɗannan abubuwan sai ka je ne ka zauna a gaban malami to Allah ka sa mu dace to sannan kuma sai ka mana waɗansu kalmomi da aka sami bambanci wajen tsayawa tsakankanin ƙurra'u ya kawo mana misalin babban ƙari'i ibn al'ala abu amun al-basri da kuma imam al-kasai za mu tashi baiti na 21 saboda yana da alaka da abin da ke gaba ba na bibi kenan ko malam ya ci gaba da cewa minha alal ya wa abu amrin wa abu amrin wa ala wa ali ko wa ala na'am منها على اليا وأبو أمر وعلى وأبو أمر على زامز da tanwini ne gurin ban ita wacce nan wawan din a to balle mu ci gaba kafin laha wa ba'dhum qad hamala wa waqafu bilamin qurra'u dangane da kalmar mali mali hadha rasul fa mali haula'i al-qaumi لا يكادون يفقهون حديثا sai kuma famali lalazina kafaru kibalaka muhudihim mali waɗanda an same su ne an samu kalmar mali ɗin wanda ake wacce ake nufi da gurare guda hudu a cikin alkur'ani tana da bambanci da kalmar malu wanda suke da banan kuɗi kun gane ko akwai ma istifhamiyya akwai ma harfu jarri to idan ka zo baka lura da kyau ba misali fama li ha'ula'il qaumi fama lil ladina kafaru kim laka muti'in fama li ha'ula'il qaum la yakaduna qawla bisa anan mal anan kalmomi biyu ne ma li hadha rasul akwai ma istifhamiya da ake amfani da su tambaya akwai kuma li harfi jarri yanzu idan ina so in ce ina da dukiya zan ce mene li malun kaga ga malun malu anan kalma ce guda ɗaya mustaqilla mali haula ilkawm mali hadar rasul wannan ne guda wanda muka karo kalmomi guda biyu ne anan akwai ma istifhamiya akwai kuma harfi jarri kun ga kenan akwai bambanci kenan ko ga lafuzza in ka kalla za ka ɗauka iri ɗaya ne amma daban-daban suke ma'ana kuma ya saba wannan shine suke ce jinas a cikin larabci ilimin balaga wai mata kun sa'atu yi kusurin mujirmu na malibitu gaira sa'a kaga ga sa'a ga sa'a ɗaya wannan kiyama na biyu kuma yana nufin lokaci to wacce mala ake nufi a nan malin na dukiya ko ko malu wacce kalmar ce murka ba ka hada da ma istifamiya da kuma ma harfin jarra wannan ita ce ake nufi kalmomin biyu ne a haɗe wato wajen rasmin a rasmin usmani sahabbai sun rubuta alkur'ani da wani yanayi na rubutun da bai daidai da ko bai dace da ka'idan rubutun imla'i na yanzu ba mun fahimci wannan ko alkur'ani yana da nashi ilimin na rasmin musamman akwai aqidatu turabul qasaid na Imam Shafi'i asalinta al-Mukri na Imam Dani akwai Samir Talibi ga dai sunan dai akwai al-Mushaf ga dai sunan dai akan ulumul Qur'an a ilmul rasul Usmani to kalmar mali inda ne zan rubuta su in ce fama sai rubuta kalma daban li hadha rasul sai kalma rubuta su a arabi to amma wajen rubuta al-Qur'ani sai suka hada mun fahimci wannan ko aka haɗe su kai za ka ɗauka mali ne na dukiya ba alhanin ba ita ba ce to shi ne malai sai nuna mana ƙurran sun gaske shi biyu akwai wanda suke zuwa akan kal akan lamun famal mun fahimci wannan ko akwai kuma wanda suke zuwa akan mene ma to shi ne ke son ya kawo mana da cewa wa waqafu bilamin na hau mali ƙura'u dukkansu sai dai banda wasu kamar yadda zamu ji suna tsayawa ne akan lamun a ina mali hazar rasul ma adal mawali amma banda waɗanda ƙurra'u da su ba laraba ba ne sun shigo cikin laraba ne suka ‘yan kama zauna ne suka zauna a cikin larabawa kamar misali a samu wani ya zo daga ƙasashen laraba sai ya zo ya zauna a nan sai ya riƙi wani a matsayin ubangijinsa kaga afwan a matsayin mai gidansa kaga wannan mai gidan nasa ya zama shi mene maula ko ya zama shi ne shugaban shi shi ne uban gidansa kamar yadda muka ce a hausa to amma ban da waɗanda asalin su ba laraba ba ne sun taso ne suka shigo cikin laraba suka zauna a sabiƙan wanda ke bayani ya gabata a kansu su ne wane su ne abu amuru da kuma al-imam kisai kamar yadda muka ji su a baya amma kamar yadda ne bayani a abu amr al-basri mafi karfin zance balarabe ne ba don kawai ba saboda faɗi imamu shatibi abu amrihim wal yahsabi ibn amir صريح وباقيهم أحاط به الولاء فالله كسام راجي فعلى ما تعمل شيء أبو أمرو idan ya zo yana karatu ta ɗaya daga cikin ruwayensu su shi ne ko hamsin da duri sai ka tsaya akan ma duk da ba gudun tsayawa ba ne amma idan wakufu ya zanto ittirari ne ma'ana ya fi jiro ne saboda yanke wani numfashi ko za ka yi atishawa ko mai gidan ya kira ka ko mahaifiya ta kira ka sai kai sauri ka tsaya dan ka amsa tambayar na kuma share majina ko makamacin wannan to sai ka tsaya kana sai ka tsaya akan mene ma'adin wannan shi ne ya dace da riwayar hafsun duri da kuma susi waƙafu wa shibihi za wa shibihi za misali haka ne ko to an samu abu amur basari kan tsaya yana tsaya ne akan ma waƙafu to bisa ga abin da ya bayyana mini malam sai ya sake kawo kalmar wakafu domin ya cike baiti cewa mene cewa dai akwai kura da su kuma suka tsaya akan lamun dan na jihar da yau domin idan ibaran zai ka zai magana yayi magana dan ce mana ma adal mawali as-sabiqain to muna jiran ya kawo mana nake sai shi kuma ko to kaga bai kawo ba sai mai mutakar wakafu so wannan duk ke nuna mana cewa yadda galibin ƙura suka tsaya akwai wanda suka tsaya akan lamu su su ne suka fi yawa akwai wanda kuma suka tsaya akan mene a madin kamar abu amur basir kenan ko zan ce shi almam kisa'i na tsaya shi ma kan madin ko kuma akan lamu na ganin saboda layon lokacin namu mu koma ilmul qira'at musamman shatubiya tafsir a tafsira na makibin abi talib da kuma sauran tafarkir a za mu gani bayanin insha Allah wa shibi za da kuma abin da ya kama da wannan wa shibi zal misali na hauhu kifu haka nan wa kifu ku tsaya shibihi zal misali a misalin wannan a irin wannan misalin na hauhu da wani hukunci makamancinsa ma'ana akwai kalmomi waɗanda suke a cikin alkur'ani maktu ne aslan amma a wajen rubutun alkur'ani sai aka rubuta su mausul misali kaf ha ya ain sod waɗannan hurufin ja'iya ne ko kuma kuma kowanne harafi ai ba yana haɗe ne da ɗan uwansa ba inda za a rubuta ne ka'idojin larabcin yanzu to sai a rubuta su ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai amma su sabai sai suka rubuta su a haɗe kamar misalin Allah akwai an akwai la to an samu sahabbai a gurare guda goma cikin alkur'ani sun haɗe su wajen rubutu za ga an yi idigamin nunin ɗin ta an cikin la annabiya wa qata bi ashri kalimatin Allah kamar yadda ibnu jazir ya kawo to idan ka zo tsayawa sai ka tsaya ta kula da yadda ka'idar riwayar take a takaice abin da nake son bayani ko kuma ne ke so ya fito fito- fito mana da su kowace riwaya kake yi ka lura da irin waɗannan maktub da musul sai ka tsaya a inda ya dace da wacce na riwaya kamar yadda aka rubuta haka nan akwai ta'u ta'nif allati lam tubta biha kamar zikru rahmatir rabbika wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un za ka ta'u da rubuta duk da ta'u ce maftuha amma ba ta'u maruta ba to in ka so tsayawa ya za ka yi za ka lura ne da riwayan da kake yi ka'idar riwayan to haka za ka tsaya wa ma siyatir rasul misali in ka dauki su imamu kisa'i suna tsaya ne a kanta da hawul wa ma siyah a halin ka ta wuce mutuwa ba amma hafsu ba da sauransu wa ma siyat duka za da ta'un to irin waɗannan suna suna da yawa a cikin alkur'ani kun ga karatu tuka ne waɗanda galibin mu ka je har musabaqan ƙasa. in yi zubin sittin sittin da tafsiri sai ga kaɗan ne suke da ilimin irin waɗannan abin da ya jawo haka kuwa kawai mun ba ma kokari mu zurfa karatu akan tajwidi in mun dan karanta ku yi ba shi kenan sai mu dakata to ya kamata malaman mu su rinka karantar da mu tajwidi ilimin tajwidi sosai domin ni abin da ne imani da shi in ka san ka'ida kuma aka ɗabbaka maka to shi kenan za ka fi fahimtar yadda za ka yadda ka'idar take da kuma yadda ake ɗabbaka ta Allah ka samu dace wannan rashin sanin ka'idan shi kan jawo kaga mutum na karatu da wata riwaya amma bai san yadda ake karanta waɗansu kalmomi da hukunce-hukunce da suka dace da su ba kamar misalin zakariya kaga abu amur basri da imamu nafi ko sukan tsaya ne da alhamza zakariya'u kamar haka sauran fa ko kuma waɗanda ba su yi mafaka da su ba kamar yadda har suke karanta zakariya da alifa to sai ka ga wanda yake riwaya kaza wai bai san yadda mai wannan riwaya yake yake mu'amala da watannin kalmar wajen tilawa da sauransu to a gaskiya malaman mu su kare tashi mu su kare karanta da mu tajwidin nan sosai mai zurfi a ciki wannan shi ne zai baka dama kada fahimtar mas'alula daban-daban ku yi hakuri muna da muna duk muna da kankancin lokaci amma wannan yana da muhimmanci kamar misalin rashin zurfin mata judi shi kan kawo waɗansu harafin ma ba ma faɗin su daidai misalin sod sod sod mu idan mun zo mukan yi amfani ne da kan halce da haƙoran sama sai mu dinga sod sod ina ai wannan kana kai kana wahal da kanka ne za ka yi amfani ne da kan hankali tare da waɗannan hakaran gidaje na ƙasa shi ke nan incisors ko waɗannan sanaya a sufla sob sob shi ke nan wasu biyu mustakin min wa min fokin sanaya a sufla ga karatu ya fito to Allah ya saka mu kowa da alheri na'am sai ko menene gaba na'am to na'am annahu salis kenan ko to nau'i na uku daga cikin nau'o'a da wannan al'ikad salis kenan ko ya kunsa akwai al'imala idan an ce al'imala shine karkatarwa an samu kira'a ta zo da wannan hukunci na karkatar da lafazi kuma abin da ake mishi imalan abubuwa biyu ne ake musu imala akwai alif sai wasu daga cikin hurufin ja'iya amma alhamza a afwan aliful maddi da wawul maddi da yawul maddi su ba musu ba musu imala imalan kuma ta kasu kashi biyu ne akwai imala kubra akwai imala subra misali idan na ce a Allah a Allah kaga wannan na sauka da lafazi na ne ko wannan shi ake ce mishi al-fathu fathu inda zan karkatar da shi in bautar da shi a'ale sabbi isma rabbikal a'le allazi khalaqa fa sawwi to wannan shi ake ce mishi al-imalatu al-kubra al-imala al-kubra inda kuma zan karanta tsakankani sabbi isma rabbikal sabbi isma rabbika la la la la la kaga ni ban karkatar da yawa ba kuma ban saukar ba to nan shine suke ce mishi at-taqlil at-taqlil wanda yake imamu warshu an nafi shi ne ya fi yin tagalili duka ƙurra'u nan to hamza da kisayi su suka fi yin imala hamza da kisayi su suka fi yin imala kubra mun fahimci wannan ko sannan kuma akwai wasu daga cikin huruful ijaiya su ma ana musu imala kubra kamar misalin a kira'in kisa'i misali wal mala'iki inna fi zalika la'ibri kamar haka ƙa'idoji ne da waɗanda sai mun shiga cikin littafin kira'at za mu same su insha Allah amma dai ina fatan dai an dan fahimci mukaddima din Allah kamar muwafaka Imam Hamza da Kisai su suka kowa yin imala a idan ka ɗauki littafin Shatibiya za ka ga haka malam ya ci gaba da cewa Hamzatu wal Kisa'i kada amala ملياء ملياء أصل حسما ملياء أصل حسما أو أفعالا إذا أكسامي كلمة كلمة ننسوناني كوكو كوكو فئليني sai ta kare ce da alifin a ganke amma wajen rubutun za ga an rubuta ta da suran ya'ara ka misali sabbin ismar bikal a'la za ga akwai ya'ara ko sannan kuma za ga an rubuta wani alifin ko to duk inda ka ga an rubuta kalma haka imam kisa'i da imam hamza galibi su suna imana kubra ne kawai to ta za a yi ka gane asalin alifin din idan misali idan ka ɗauki isa ai kaga za ka akwai yara din sai ga alifin din ko to asalin alifin din in ka tunda suna ne isa ko to kamar shi musanna zai baka mene isa yani zance mafi karfi musa musa yani kaga musa guda biyu kenan to asalin wannan alifin din ya unci to idan ka gane asalin alifin ya unci to a kira an kisa'i da abu amu malam hamza zaka imala kubra ne amma idan ka samu asalin alifin wawun ne to galibi ba sa imaninsu sai ɗan lafuzza kaɗan misali idan ka ɗauki safa illa safa wal marwata alifin da za ka rubuta dogo ne ko to a ka'idar larabci din da alifin ta zo harafi na uku sai a rubuta ta da alifin sai a rubuta ta doguwa kaman aso kaman safa in muka lura cewa ai za mu ga alifin dogo ne aka rubuta cikin alkur'ani to wannan alifin dan asalin shi wawun ne inda za mu ji shi mun sanna zai ba mu safawani safawani aso asawani saboda haka ba yin imalin waɗannan sai lafazza kaɗan amma dai sai mun shiga cikin ilimin kira za mu gansu insha Allah to wanda asalin alifun din ya'un ne ana ce musu zawatul ya'i zawatul ya'i su ne kalmomin da alifun din su asalin su ya'un ce afwan zawatul ya'i waɗanda kuma asalin su wawun ne asalin su wawun ne ana ce musu zawatul wawi kamar misali ala ala na da sura biyu akwai ala harafi kamar wa Allah fa tawakkalu wa Allah qasdu sabili kaga ala ne wannan za ga rubuta shi da yara to wannan alifin din shi harafi ne wannan ba ma la la la hazza lil huruf al imala akwai kuma ala wanda za ga rubuta shi da alifin dogo haka kamar inna fir'auna alafil arza da alifin da su dogo ne to asalin wannan alifin din wawun ce mun fahimci mun ko idan fi'ili ne sai ka jingina zuwa gare ka ala in kai ne ka dauka ka akan wani abu zaka ce menene alautu kamar shi fi'ili mubari ma ala ya'lu idan ya'un ne kuma jara ya jiri ba ga yawon dabido ba to shi kenan cikin sauki kawai وإذا ردت فيه إليك صادقت من على إمام الشاطبي كو تعالى بسام داشي to imam hamza wal kisa'i suna yin imalan dukkan alifin din da ya kasance asluhu man man ya'u asluhu ai ma asluhul ya dukkan alifin din da asalin sa ya zama ya'un ne isman au af'alan to anan isman din khabar kana ne ai kana isman au af'alan shin kalmar nan da ta zo da alifin da asalin ta ya unce suna ne ko ko menene ko ko fi'ili ne mun fahimci nan ko lallu wanka sai sai ka mana jam'i isman kai kaga mufrad ne ko af'alan jam'i ne ko ba zai yace asma'a aw af'ala ba to Allah ka samu dace annabi ma'ana kaifa ma bil ya rusima hatta ila lada zakal tuzim da daga cikin lafazin da imam hamza da kisa'i suka musu imala akwai anna anna qala ya maryamu anni laki hadha misali haka ne ko anni sai su imala shi imala kubra kaifa mali kaifa ma bil ya rusima ai kaifa ma rusima bil ya duk inda aka rubuta lafazin anna da ya'un za ka ga ya'aran na rubuce ko wa in kana wajen furuci anna zaka ji kaji zaka ji kaji da alif ne to duk inda aka rubuta lafazin anna da alifun suna mishi da ya'ara suna mishi imala wato suna imala wannan alif din sannan kuma da dukkan suna ko fi'ili da aka rubuta shi da mene da ya'ara da wannan ya'ara din kamar misali mene dana kun gani dana afwan da na wawun ne kuku wawi ne kuku ya iyo ne ai wawu ne wawi ne ko da nautu ko dunuwan da na ya dunu dunuwan ko to a gaban da wannan kenan ka misali mene eh to Allah ka samu dace ba sai mun je tsaya nan ba a koma cikin ilmin kira duk duk da suna nan akwai su to to a'ala a'ala wannan ruba'i ne an kara mishi alhamza to sai kuma ya'un kamar ista'ala shi ma haka to Allah ka samu cigaba hatta amman ga waɗansu lafazan da ba musu imada akwai hatta ai an rubuta shi da yara ne ko ila an rubuta shi da yara ne lada an rubuta shi da yara ne ala an rubuta shi da yara ne to waɗannan duka fito a ce musu hatta ila lada ala hatta ila da ala harufa ne wal huruf لا حظ لها في الإمالة أما كلمة لدى ظرف ظرف مكاني تنا da rasami guda biyu a cikin alkur'ani akwai lada wacce aka rubuta ta da alifun akwai lada wacce aka rubuta ta da wannan yara din wa alfa ya sayyidahu lada albab idil qulubu lada alhanajiri kazimina ko to mu je mu duba wanne ne da ya'un wanne ne da alifun sannan kuma zaka zaka shi wannan wawiyun ne asalin alifin nisa wawun ne to don haka ba a mishi imala domin zai zai baka zakautu ko zakaut zai baka zakautu ultuzim allazimci yin mu waɗannan lafuzza fatfu ba a musu imala hatta ila lada ala zaka amma inda za a yi ƙarin zaka kaga ai ɗaya biyu uku yana da harfa uku ne sulasi triliteral to inda za a ƙara mishi alifin azka an kara mishi alhamza ko to shi wannan za a mishi ma da azki ikhraju hasiwa huma lam yumil illa bi ba'd li muhalli ha'tid waɗannan kunce kunce waɗanda waɗanda gaskiya sai mun koma cikin ilimin qira'at shine zamu da fahimtar su insha Allah to Allah ka yi sabira to hatta da ila da ala da zaka ultuzuma ikhrajuha fitar da su daga cikin hukuncin lafuzan da ake musu imala lazimi ne mun gani ai mun ji cewa a gaba ya ce mana bi ma'ana bi anna bi ma'ana kaifu ko sai ce ma rusul biliya dukkan lafazin nan yayi itlaqi ne dukkan lafazin da aka rubuta shi da ya'ara mumalun ne inda ham inda hamza wal kisa'i amma sai ya tobuce mene kalmomi guda hudu ila hatta ila lada ala kalmomi guda biyar afwan hatta ila lada ala zaka su waɗannan ultuzima ikhrajuha an lazantar da fitar da su daga cikin lafazin da ake musu imala duk da cewa an rubuta su ne da mene da wannan ya'ara din siwahuma lam yumil to idan ka cire لدى نعم لم يمل سواهما إلا ببعض لمحلها اعتداء تو إذا كتري كلمة لدى kaga akwai wani ciki da alifu akwai wani ciki da yawon ko sannan kuma akwai zaka ita wannan zaka tana da menene a karfi alifin amma idan ka da alifin za ka mene ne wawan ne ko to idan ka zo wajen karatu duk laja waɗanda suke da alifin ɗin da wawan ɗin ultisima afon hatta ila ultisima ikhraju hanam siwa kuma amma banda waɗannan lafizan banda duk lafazin da yake asma malahu malahu alifun amma asluhu ya'un ikhrajuha siwa kuma lam yumil kuma bayan waɗannan lafazza guda biyu ba a musu imala to menene lafazan guda biyu nan na'am ai ina jin ma akwai akwai aiki je da muka bayar ko ban sani ba kila sami kuma shi ne ya kamata mu fara tambaya a farko na mala eh ai eh za mu ci gaba ai tambayar nake yi ta tambayar aikin mu ayin assignment muke yi an yi akan menene ma muka muka bani na bi zayin zainun eh zaini na'am a zaini ko eh an gano su na'am su waye abdullahi ibn abbas sai kuma wani sa'ib ne jam shukran shine lalle kuwa rawato Allah Allah saka da alheri to ka ce ikhraju ha su yawa kuma lam yumil banda hamza da kisa'i babu wanda ya imala ko illa bi ba'dhin haka ne insha Allah ta'ala idan ka cira hamza da kisa'i babu wanda ke yin imala illa bi ba'dhin sai dai ga waɗansu lafuzza ai bi ba'd alfazin tanwin al-iwab li muhalli ha'tudil wanda yake idil ka karkatu li muhalliha zuwa ga muhallin da zaka samu bayani akan waɗannan lafuzza da sauran kudawa suke musu imala to qurra'u sun kasu kashi kaman uku haka akwai waɗanda suke yin imala kubra daga cikin hamza kisai su suke imala kubra akwai waɗanda suke kuma suna yin alfaz akwai lafazin da suke musu imala akwai lafazin kuma da suke musu taklil shine abu amul basri akwai kuma waɗanda suke yin imala amma bi killa kamar imamu asim yana imamu hafs yana yin imala kalma kadan ne kawai akwai shuba ma kalma kalma lafuzza kadan yake musu imala akwai ma ƙari inda bai imala kwata kwata shine abdullahi bin kafir min dalil shatibiya bai imala kwata kwata to Allah ka samu dace mu bance nan ko Allah kada da fahimci da mu wa alaikum salam نعم ايه نعم نعم eh haka ne akwai kalmar zaka guda biyu a cikin alkur'ani akwai zaka suna wanda ke da zaka ko mukan ce da wasu zaka akwai zaka na tsarkakewa to zaka na suna za ga shi marsumun ne bilwawi an rubuta shi da wawan ne kawai lafaza ne guda shida akwai zaka akwai duniya akwai akwai annaja akwai manata akwai riba akwai kuma ne gada bilgada tulashi akwai asala asala azzaka manata mishkata na arriba sai mini kuma to lafasa dai guda shida ko bakwai za a ga su insha Allah cikin littafin ilmin rasmi su har rubuta sun da wawan ne alikidur rabi almak malam ya ci gaba da cewa nau'ani ma yusalu aw ma yufsalu wa fihi ma hamzatu warshun atwalu wa fihi ma hamzatu warshun atwalu فعاصم وبع... فعاصم وبعده ابن وعامري مع الكسائي فأبو عمرو الحاري وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفوهم في المنفصل to maddoji akwai inda aka sami dama duk inda aka sami harafin madda alifin kowa ko yawon za a mishi madda ko to idan aka sami alhamza ya zo a gaban harafin madda to za a ja shi fiye da harka biyu ana dukkan kurawa sun ittifaki akan wannan kowace ruwaya kake daga cikin ruwayoyin nan guda ishirin ko kira a guda goma idan ka samu alifun a gaban harafin madda alifun ko in ka samu harafin alhamza a gaban alifun ko wawun ko ya'un za ka ja madda fiye da harka biyu to amma wajen ko da kafin nan haduwan zuwan alifun alhamza a gaban alifun ko wawun ko ya'un nau'i biyu ne akwai wanda aka same su a kalma ɗaya kaman ja'a alhamza zuwa gaban alifun kaman su'u alhamza zuwa gaban wawun kaman ji'a alhamza zuwa gaban ya'un wannan ana ce mishi almudul wajibul muttasil ko akwai kuma inda suka zo tsakankanin kalmomi guda biyu kaman ma anta ma anta a gaban ali kaman ku an fasa kuma a gaban wawun kaman hatta ba sa fi ummiha ka gana kalmomi guda biyu ne ko to ana cin wannan ana cin shi almadul jais al-mufassil to ma da yake bayani akan waɗannan maddojin ya fara gabatar da su nau'ani akwai nau'o'i guda biyu na madda ma yusalu akwai wanda aka sadar au ma yufsalu da kuma wanda aka rage ma'ana inda muga alhamza tare da harafin madda a cikin kalma alifin ne kowa ko yawon ana ce mishi almaddul wajibul muttasil shi ne ma yusalu ai allazi yusalu kenan aw ma yusalu sannan inda muka ga sun zo harfin madda da alhamza sun zo tsakankanin kalmomi guda biyu wannan ana ce mishi mene munfasil ban san me ko mun dan bayyana wannan bayanin madalla to audin nan ba wai tana da ma'anar takhyir bane ko anan ko ana a'a tana da ma'anar wa ne wannan audin ba ma yusalu wa ma yufsadu kamar haka wannan audin ba na takhir bane tana da ma'anan wawun ne da kaza kuma kamar misali Allah na cewa fala tuti minhum asiman a to ko me zunubi ko wanda ake nufi kar kare biya ana yin nufin kare biya ga ɗaya ne kawai ya biya ga ɗaya a dukkan zunubi kare biya ga su ko wala tuti minhum asiman wa kafura mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace mu nemi littafin da aka rubuta akan ma'ani ma'anin huruf ma'anin huruf ko ka rubuta ma'anin huruf ka sa bidiyo ka tura mu gugu zai tura muka littafai huruf waɗannan huruf jarra da muka sani kowannen su akwai ma'anona da yake zuwa da su to kana tura mu google ka sa pdf zai tura muka littafai kawai sai kai printin abin ka karu ilimi ne wanda ke mai matuƙar muhimmanci wa fihi ma hamzatun wa warshun atwala to sai ka ce wa fihi ma ai wa alaihi ma وحمزة وورش عليهما أطول إمام حمزة da kuma imam warshin alaihi ma dangane da waɗannan madoji guda biyu muttasir da munfasil atwali su suka fi kowa jan madda ma'ana imamul hamza da imamul kisa'i suna jan almadul wajib muttasir da imamul da jaizul munfasil harka shi da shi da kawai na'am a afwan imamu hamza da kan ya imamu warshu eh su ne ko to jazakumullahu khaira imamu warsh da kuma imamu hamza su alwajibul muttasil da aljaizul mufassal amma jaizul mufassal wanda ke ma sababu hamza shine suke mishi harka shida shida me yasa ce ma sababu hamza akwai nau'in jaizul mufassal ma sababu sukun yayi to ban da shi kun gane za a zo kan shai amma abin da yake magana nan dai alwajin mutus da aljaizu mufasil annabi sababu hamza fa asimun sannan kuma sai imamu asim yana jan almadul wajib muttasil harka hudu ko kuma ko kuma biyar aljaiz kuma biyu hudu biyar فبعد ابن عامر bayan sa tafsir Abdullah bin Amir ma al-Kisai da Kisai martabar su ɗaya ne fa Abu Amr hari ai fahari Abu Amr sai ya cancanta a kawo Abu Amr shi ma ku yi hakuri mu duba cikin littafin qira'at duka akwai miqdar na kowane rawi da kari'insa hari hariyun ne ma'ana cancanta an ta hariyun bi kaza بمعنى أنت أهل بكذا مو بنشنكو أنا لست بهاريا بهذا المكان ni ban cancin zo a nan gurin ba saboda guri ne na malami ko ai lastu jadiran wa lastu haqiqan wa lastu ahlan alfaz ne duk idan suna nufin iri abda cancanta ahlun hariyun jadirun haqiqa sai ne kuma na'am haqiqun sai ne kuma na'am kaminun duka suna nuna cancanta ko to Allah ka samu dace to bari mu ci gaba malamai wa harfa madd makkanu fil muttasil turran walakin khulfukum fil munfasil wa harfa madd makkanu wa makkanu harfa madd fil muttasil dukan qurra'u suna tabbatar da alhamza a maddan Allah a al-madd jaiz al-madd wajib al-muttasil turran ai jami'an dukkansu mu nemi wata risala tana nan tazkiratul huffaz min mutarajifil alfaz turran yana da ma'anin jami'an mun gane ko ma'ana dukkan qurra'u ahmadu wajibul muttasil suna tabbatar da alhamza turran bi ma'ana jami'an na ce a nemi littafin tazkiratul huffaz min mutarajifil alfaz littafi ne wanda ke kawo synonyms Allah ka samu dace abin da yake son ya nuna mana dukkan qurra'u ga baki ɗayan su guda goma ja'a su'u ji'a wannan duk majmu'u wajibi ne ko to dukkan suna tabbatar da alhamza a gurin tamkin shine tabbatarwa to shi yasa kun ga sai mun dan wa sai mun dage cikin karatun luga sai wannan shine cikin karatun ta zai da fahimtar da mu a kan da muke karantawa a fannona ma daban-daban in aka ce muddin tafki a cikin gida ba ta ji za ga ya kama ka hosu ma'u ya aini ko a hadu kuma sakin maksurun mushaddad maksurun ma kabla ko wannan tarihi akwai kusuri tare da shi ba akwai kusuri yi ai muddin muddin tafki ba huyikin bane kawai eh amana a ba ka tabbatar da alhamza ba ai kai tamkini shi ma nan idan annabi'u anafi'u kai tamki ne nan shi ma yi kun ban shi ko to Allah dai ka samu dace da dama muna karanta annur saki nahiyan mene a wannan tarihi shi ma ko kusuri annur saki nahiyan da kila harakata laha wannan shine a tarihin kamil kalkala akwai subura akwai kubra ko to abin da zamu lura ko kuma galibi gaskiya ba ma lura da abin da suka kawo a cikin littafin tajwid idza kana sukunul harful mukalkal aridan to kalkala ta zama ce ce kubra wa idza kana السكون الحرف الحرف المكلكل ثابتا اصليا وصلا وقفا لازم تازم ني صغرى كو تو لم يلد ولم يولد وتي كلكلته نعم صغرى ba kubura ba duk mukan ce ne kalkala kubura a karshen kalma subura a tsakiyar kalma a to wannan in primary za a yi ma amma dai in aka kara girma aka kara gaba to sai a kara ce haka ko za a durin sukuni ne in ya bijiro ne kubura in kuma na asali ne ta zama ce to shine abin lura menene ke kawo mana rashin fahimtar irin waɗannan matsalula rashin ƙarfi a luga ko kuma sanin luga Allah ka samu dace Allah ƙara fahimtar da mu karatu tare kuma da tsoronka. To, sai mai neman ya ci gaba? Walakin khulfukum fil munfasil sai dai inda aka sami alhamza ya rabu da harafin madda sun zo tsakankanin kalmomi guda biyu. To nan ne ƙurra'u suka sami sabani, amma sabani a nan sun karanta shi da fuskoki mabambanta. Ka gani, ma anta ma anta kaga ai sun rubu ko alhamza ya rubu da harafin madda ko to warshu da hamza su suna karanta harka shida shida ko to akwai kuma sauran ƙurra wadan akwai martabobi uku ne ko da ke shi sha ya karanta ya raba su martabin martaba biyu ne akwai tuli akwai kuma wusti tuli hamza da warshu akwai kuma martaba ta wusta su ne waɗanda suke karanta almadul jayizun fasil da harka hudu biyar akwai kuma masu kasuru martabatul da abin nan adla su ne kamar su kanun kamar su abu abubuwa ta wanda suke karanta shi da harka biyu kaga in ka je ibn kafir harka ne yake mishi to mu ce mu dishi ga cikin abin nan to abin nan yana so ya nuna mana almadul wajibi mutasil duka suna tabbatar da wannan alhamzar kuma suna madda wajibi ne kai madda ana aljahizul fasil kuma to sun samu bambanci wajen aiwatar da madda din ta kula da yadda riwaya ta zo da shi wanda ke sai mun koma cikin littafin qur'an annawul khamis takhfif alhamz haka ne wannan kuma na imanin zai mana magana ne akan sauƙaƙa harafin alhamza wajen furci wato wajen karatu ko kuma wajen magana To, harafin alhamza harafi ne wanda yake yana da nisan, nisan mafita, ma'ana makaraj nashi yana da nisa, kaga yana fitowa ne daga sai na daga akasan halk, haka ne ko? Hamzun faha'un sun ma'ainin ha'u. Na farko kenan sannan kuma yana sannan kuma na biyu yana da nauyi wajen furuci. Ibn Jazari shi da kan shi ke cewa a cikin littafinsa النشر في قراءة العشر ولما كان الهمز أثقل الحروف نطقا سبب الهمز يقصن شين حرفي ما في نوي وجم فرجي كو كراتو كما شين وابعدها مخرجا كما شين ما في نيسا وجم مفتا تنوع العرب فيه تخفيفه في تخفيفه بأنواع تخفيفه إذا تولى ربا إذا ذا سيمغانا وإن سوزو sauƙaƙa shi ta hanyoyi mabambanta ga wannan littafin nan da kuke gani yanzu annashir fil qira'at al ash shine littafin da muka ta dan bayani a baya littafi ne wanda ibnu tazari shaykhul kull wa imamul kull ya rubuta akan kirawoyi guda goma eh shaykhul kull wa imamul kull mun fahimci wannan ko yau shi ya rubuta wannan littafi guda guda biyar ne yan wa eh Malam Mustapha, Daraktan Raihan, shi ne zo min ita, saboda haka yawan mishi addu'a, Allah sa ka mishi da alheri. Yawa, to bayan Ibn Jazir ya gama rubuta wannan littafi sai kuma ya zo ya wake ta cikin game da ita alfiya wakoki dubu da wani abu, ya sa mata tsayi batun na shiru. To a cikin wannan littafin ne Ibn Jazir yake bayani harafin alhamza harafi ne mai nisan mafita kuma yana da nauyi wajen magana wajen karatu wajen furici don haka laraba su suka bi hanyar sauki don su iya magana da shi ko kuma su iya faɗan shi akwai wanda za ka san mishi nakalo akwai wanda za ka san mishi iskafi akwai wanda za ka san mishi ibdali akwai wanda za ka san mishi tashili ma'ana waɗannan suna ke cin su anwa'u takfif ma'ana larabawa za ka san bambanci wajen furici da alhamza akwai wasu daga cikin laraba da zaka sun yi furshi da alhamza kaman amara sun ce amara sun ce a ta hakiki kenan akwai waɗanda kuma su idan sun zo idan an samu harafin azafi wa amara wa amara ko kuma ya zo a tsakiyar kalma kaman sa'ala sa'ala ba za su yi sa'ala ba sai su mene sala sada sa'irin biya zafin wake kaga sun canja alhamzan ko sun mishi mai kenan ibdali akwai kuma da suke mishi na kalo man amana sun ce mene mana mana akwai kuma wanda suke mishi iskafi inna rabbi latifun lima yasha na tabbatar da alhamza ko waɗansu kuma in da harshen su ne inna rabbi latifun lima yasha yasha haka za su ce kawai to kuma sai aka samu duka kirawun alkur'ani sun zo da su a tabbace wannan shine ma'rifatul qurra'il kubar na hafiz zahabi littafi ne wanda ke magana kan shahararrun dakarun mazaje wajen yin ma alkur'ani hidima tun daga lokacin sahabbai sai da ya kawo karni guda tak- guda goma sha takwas sai yana da kyau mu samu wannan littafi littafi ne na alarammomi bayan Allah waliyan Allah Allah ka samu dace na nuna mana idan mu zabar mu mu samu littafin mu siya don mu ga bayan Allah yadda suka yi hidima ga alkur'ani na'am to shine mana anan sai ka mana wannan wa'u taghyir din nan da cewa naqalun fa iskatun wa ibdalun bi mat min jinsi ma talatu kaifa ma warad an samu riwayoyi mutawatirai na alkur'ani da suka zo da waɗannan hukunce-hukunce ga harafin alhamza naqalu akwai naqalu kaman mana mana zaka cire wasalin alhamza sai ka ba harafin da ke kafin sa is'al sai a ce sal was'al man arsalna ko ibnu kasir shi kuma wasal man arsalna akwai iskat iskat shine ashara halin alhamza kamar misalin a a ma afwan kamar misalin mene sha'a an shara abu amru yana karanta ne summa idza sha'a an shara kamar haka fa ibdalin akwai ibdali sa'ada sa'ilun sala sa'ilun kaga kai ibdali ka canza shi ko bi maddin in kai ibdalin kuma za ka yi madda min jinsi ma talatu amma ta kula da harka wasuli da ya biyo a bayan alhamza din kenan idan ka zo ibdalin sa idan fata ce kafin su suka yi ibdalin sa ali alif ko idan dhamma ce suka yi ibdalin sa wawan kamar mu'min sai ka ce mene mu'min idan ya uh, kasara ce suka yi ibdalin sa ya kamar bi'isa sai ka ce bisa kamar yadda yake a cikin ruwan warshi da wasu bayoyi kai fa ma wani duk inda zuwa cikin alkur'ani nahau a inna fihi tafsilun faqat wa rubba hamzun fi mawadi'in saqat nahau a inna kamar misalin wato zai kawo wani misali ne inda aka samu na abin nan waɗannan hukunce hukunce na anwa'u tafsir ko kuma anwa'u tafsir fil hamza nahau a inna kamar kalmar a inna fihi tafsilun faqat akwai wajihi ɗaya kawai na tagayyul hamza shine mene tafsili kawai a inna a inna aye za ka yi tasirin sa bainahu bainal ya'i wa rubba hamzin sannan kuma da yawa a kodan su gurare za ka shi harafin alhamza sakata fi mawadi'in an cire shi a wadan su gurare an saryar da shi an karanta kalma babu shi an cire mu bincin ko kamar idza jaa imamu hamza idza je kamar haka kamar misalin ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب في كتب القراء وكل ذا كذا دي ودنن hukunce hukunce da muka maka bin ramzi to ana fahimtar su ne ko ana gane su ne ko kuma ana dabbaka su ne bin ramzi ta hanyar ishara والإيماء دنوني معنى تهنين إشارة cikin lafazi ta hanyar nuni cewa ga yanda zaka dabbaka shi misali wa min wara'i ishaqa a warshu da wannan shi tafsiri wara'i eh wara'i ishaqa mun fahimci wannan ko idbastuha saboda ko da saboda bayani kan waɗannan dalla-dalla wato shimfiɗaɗɗen bayani kan waɗannan hukunce-hukunce fi kutubul qur'a to samu muni a cikin littafin qira'a saboda haka kaje ka duba littafin qur'a da aka yi bayani akan qur'a'u zaka samu irin waɗannan ahkam din amma dai wannan littafi ba ya rubuta ne don ya yi bayanin waɗannan hukunce-hukuncen dalla-dalla ba kamar irin waɗannan annashu fil qira'atul ashr kamar su a tesir shafibiya ga dai sun tafan kira din ba ba suna da matukan yawa amma malaman muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri cikin su alikidur rabi sannan babi na hudu na kusa da karke ma yarju ila al-alfaz ma na na wuce ko na'am to alhamdulillah as-sadisu nau'i na biyar al-idgamu shine shigarwa a nan malami na son yi mana bayani a wannan nau'i wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da aka samu kira'o'in alkur'ani sun zo da shi shine al-idgham shi ma nau'i ne nan mene na takfifi amma ba ga hamza ba na ba ga harafin alhamza ba a takaice a gwarance a kamun yin sakina wa tarmin guda nawa ne guda hudu ko al-izhar ka bayyana da wani abu yanzu na bayyana da fatan hannu na kowa na gani amma idan na yi haka ba mene yi na shigar ko in kuma hannuna na juyi haka kuna kallon fuskar hannuna sai na juya hannuna haka na mai kenan kaga na ikilabi ko to in kuma ne haka a bayana na sa hannun shi a bayana a hannuna a bayana kai kaga na isa'i ko to a takaice kenan gwari gwari kawai za ka rantsar da yara al-izhar al-idgham al-iqlab al-ikhfa shikenan an gama kaga wannan ko daga zaune sun ne mutum ya fito cikin sauki zai iya ganewa ko to Allah ka sa mu dace wai wani ne yake tambayan wani ce malam wai naji an ce mari menene mari sai ce to gyara fuskanka dago kanka ya dago sai ya daga hannu ya shara mishi mari ita to wannan shine mari zai manta to wannan shine a tarihi bil amsila kenan ko a tarihi bil misal to Allah ka sa mu dace to idigami na ɗaya daga cikin kuce-kuce da aka samu kiran alkur'ani sun zo da su amma nan al-idigami bi ma'ana am bi ma'ana am akwai idigami wanda yake zo da ma'ana yalwatacce shine shigar da wani abu cikin wani abu akwai kuma idigami wanda yake zo da ma'ana iyakantacce kamar idigamin naqis ko kamar idigamin na nunu sakina kaga mu kayyana bi nunu sakina kamar na mimu sakina da dai sunan dai to malai ya ci gaba da cewa في كلمة أو كل أو في كلمة أو كلمتين إذ دخل إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل لكن أبو أمر وبي لكن أبو أمر بها لم يدغما إلا بموضع عين نصا علما to idgami din nan nau'i biyu ne akwai idgamin da akan yi ta hanyar shigar da harafi cikin harafi amma ana samun shi ne a kalma daya akwai kuma inda aka yi idigamin harafi cikin harafi amma na samun shi ne tsakankanin kalmomi guda biyu wanda muke ganin na nuni sakira da tamini wannan nan wanda ake yin shi na cikin kalma daya mun fahimci wannan ko to amma na lamun shamsiya ba a cikin kalma ɗaya ne ko cikin kalma biyu na Allah saka da alheri idigami ne wanda ake cikin tsakankanin kalma biyu ko domin al ai kalma ce daban ko sai ko mene kita shams kalma ce daban ko to ka min kalma ce ne shi ma fa Allah saka da alheri Allah ba lada to na daga cikin nau'in idigamin da ake yin shi a kalmomi daya da kuma kalmomi biyu shine mana yake cewa fi kilmatin aw kilmataini inda khal to kan karatun mu sai ka ce me ma'anar idigami misali inda za a tambaya me ma'anar idigami shine malam zai kama da sai ce in dakhal harfun bi mithlin huwa al-idgamu ko kuma yuqal huwa al-idgamu in dakhal harfun idan wani harafi ya shiga bi mithlin ai fi mithlin wannan ba mun tana da ma'anar fi cikin wani harafi kwatankwacin sa yuqal ai yuqalu ana cewa wannan huwa al-idgamu shine idigami saboda haka duk lokacin da kaga kai idigamu wani harafi cikin wani harafi ya zama idigamu kawai kun gani to shi digamin na ana samun shi a kalma ɗaya aka na samun shi a kankanin kalmomi guda biyu shine malam ya ci gaba da cewa fi kilmatin ana samun shi a kalma ɗaya ma'ana an same shi ya zo a kalma ɗaya to wannan ana ce mishi al-idgham al-mawjud bi kilma to za ga za ku lura kyau ya daure mana lamun ko to lafazin kalima tana da fuskoki guda biyu ko dai ka ce kalma ko ka ce kilma kalma kilma kalima duka ok na'am to akwai gyara ne koko darasi na biyar na shida ne ko to na darasi na shida ne wannan ko ba na biyar kamar nan ce ko a ok lokacin ya zaji ya ok cewa نعم to malam ya ci gaba da cewa na insha Allah sun tala wannan shine darasi na shida idan muka samu harafi muka yi diga masa cikin wani harafi a kalma ɗaya ko kuma kalmomi guda biyu nawoyi guda biyu kenan to duk lokacin da za a idan muka samu harfin da ake musu idgami a kalma ɗaya wannan ana ce mishi al-idgam al-mawjud bi kilma to shine malai yake mana bayani fi kilmatin ana samun idgam na a cikin kalma ɗaya au fi kilma au kilmatin ana samun shi kuma a cikin kalmomi guda biyu kilma da daurin namun ma'aunin ya dauka ko kalima kilma kalma duka sun halasta a cikin larabci to lakin abu amunin biha lam yudige lam yudige ma illa bi mawdi aini nassan ulima lakin sai dai abu amurin ko kuma lakin sai dai lam yudigin abu amurin biha abu amur bai shigar da wani harafi cikin wani harafi ba biha a cikin kalma ɗaya ai fiha wannan ba na da malam fi ne illa bi mawdi aini sai dai a gurare guda biyu kawai wata idan ka tattaro ƙurra'u guda goma ko kuma mu tsaya guda bakwai ɗin da malam asalin littafin su magu sun mutakacin da galibi kan bayani akan kuce-kucen ƙurra'u guda bakwai kawai babu wanda yake idgamin harafi cikin harafi mutaharriki mutaharrik sai sai wane sai abu amurin basri ta riwayar susi fa fi kilmatin anhu manasikum ma salakum baqil babi laysa muawwala kamar yadda imamu shatibi bayani an samu al'imamu susi yana yin idgamin harafi cikin wani harafi a kalma da akwai kalmar manasikakum akwai kalmar kuma sanakakum sai idgamin kafin cikin kafin idza qadaytum manasikum fadhkuru manasikum kamar haka ma salakkum fi saqar kamar haka to anan ne kawai yake yi amma wanda aka samu kalma da ya baya yi shi yasa shafi ya ce wa baqil babil laysa awwala to wannan nassan ulima ulima an fahimci wannan ne nassan ta hanyar nansi da kwane daga shi Abu Amr al-Basri za dai mu kada samun bayani a cikin tafin qira'at to akwai kuma wannan da ake samu a kankanin kalmomi guda biyu kamar yadda Imam Shafi'i ishara nan malam bai kawo ba afwan lakin abu amurin biya na haka ne ko mun gama da babin ko na a imamu shatibi na cewa wa ma kana min kil wa ma kana min mislaini fi kilmatayhima fala budda min idgami ma kana awwala ka ya'lamu ma fihi hudan wa tabi ala qulubihim wal afwa wa amur tamassala imamu lasuyudi yana yin idgam al-imamu lasusi yana yin idgamin harafi cikin harafi mutamasilin ne ko mutagaribai ne tsakankanin kalmomi guda biyu kamar yadda ke zai hadu mutu jani sai maza mai sanya wannan a cikin littafin kira'atin to nan malam bai kawo na dai kawo ne saboda cikasuwan fa'ida kamar misalin wa ya'lam ma fil barri wal bahr wa ya'lamu ma ko wa ya'lam ma fil barri wal bahr kamar misalin ألم تر كيف فعل ربك بعاد هكذا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هكذا يقول بأصحاب الفيل شيني دي دي فالله قسام داتي yanzu kuma na zai shiga al'ikudur rabi babi na hudu wanda yake shine na kusan na ƙarfi ma yarji ilil alfab wannan kuma bayanan da zai mana bayani ne ko hukunci ne wanda yake ya shafi lafuzza ya shafi lafuzza kalmomin da ke a cikin alkur'ani alaikun sa'adila na'am to abinda malamai sharhi na shatibiya suke shuru na shatibiya suke cewa ana alimamin shatibi ya yi italakin abu amuru ya ce ودونك الإدغام الكبير وكتبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا كي يجو كنشو كنشن الإدغام الكبير wanda aka danganta shi ko aka rawaito daga Abu Amru ibn al-Alaqo wanda yake shine ya tattaru da hukunci a wannan babi din to anan waɗansu malamai sun yi tambihi ko kuma sun yi gyara ga Imam Shafi'i ya kamata ne ya alakanta hukuncin zuwa ga susi kawai saboda min tariki shafibiya ko min tariki taisir imam susi kawai ke yi hasanu jiri bai yi mun fahimci wannan ko to amma waɗansu sai suka cacce suka ce a'a ba gyara ne za a yi mishi ba masu sharhi su yi kamata su yi bayani duk da ya yi itlaki ba don kawai ba saboda ai abin gawo uzuri ne ko saboda can ya ce mene wa in kana kharqun faddadiku bi fadlatin min al-ilmi wal yuslihu man jada min kola ya ba da gyara da dama wanda ya ga gyara ya gyara na farko kenan wasu kun suka ce ai laluran baiti ne lalura ne yasa sai ya kawo kai abu amuru so dai a dai takaice irin waɗannan littafai da aka rubuta su da siga na mutum ba shi halasta ka tsaya a kansu kawai sai ka koma ina shiro domin za ka gaya akwai guraren da imam shafi'i shi kan shi kharaja an qawaidi an usulihi an aslihi ko risalatu warshin na mutawalli ya kawo bayani akan ruwayan warshu ruwayan warshu kawai da suke dace da ruwan warshu amma sai ya kawo kuma wani hukuncin da ba ma shi a cikin shafibiya sai ka je taibatun na shiri to haka ne zaka gani duka so anan dai Allahu a'lam me yasa imamu shatibi yayi akwai magana da maganganu na malamai da dama da suka yi akan wannan magana din mun fahimci wannan ko sai dai anan ba muhallin tsayawa ne mai abun nan ba akwai majalisun shafibiya daura ne shafibiya da muke yi in Allah ya baka iko sai ka halattu Allah ya suka samu na ya sa'a so li kulli jawadin kabuwa ko wani ingar mana tuntubi nobody is perfect ko to wannan hukunci ne wanda ke ya shafi lafuzza kuma a karkashin shi akwai nau'o'i guda bakwai الأول والثاني ga nau'i na farko da na biyu algarib wal mu'arrab idan aka ce garib ko kuma garibul qur'an shine lafuzza waɗanda lafazi ko lafuzan da suka zo da ɓoyayyen ma'ana ko kuma abin da yake karantarwa ɓoyayye ne ba kowa ne zai gane shi ba mana gwari-gwari a wajen boko an ka ce vocabulary za a kaga galibi mukan daki vocabulary da mene kalmomi masu tsaurin ma'ana ko ba ka bane to in an ce garibul qur'an to kamar haka ne shi ma misali kun gani amma ammal garib fa huwa ma gamiba wa khafiya min al alfaz mimma tahtaju ila bahatin wa bayani shine duk kalmar da ma'anarsa ba a sarari yake ba sai an je an yi bincike a kai sai an je an gano shine ma'anar gari menene ma'anar mu'arrab lafazin mu'arrab shine lafazin da ba balarabe bane amma aka shigo da shi cikin larabci kamar misali bahaushiyar kalma balarabiyar kalma ba farin kalma da sauransu akwai lafazin da ba larabci ba ne amma laraba ba su da ba su da kalmomin sai suka mai da su larabci ko da karfi da yaji kamar misalin mene kamar misalin internet akwai shi a larabci sai dai sai internet ko kuma a ce mene a shabakatu shabakatu da ankabuti mun kumfanci wannan ko kamar misalin television ba television a larabci sai dai su ce maka tilfaz ko makamancin wannan to akwai lafazan da ba su a cikin wani harshe to a wani harshe da yake ba su suka girgiro wannan abin ba to sai ya zanto suna bukatan wani lafazin da za su yi amfani da shi domin ya nuni zuwa ga wannan wannan abu to wani lokaci sukan ɗauko abin da ka yaren da suka kirkiro wannan abu sai su mai da shi nasu ka misali wurin dafa abinci menene sunan shi a hausa da ya bada fa'ida da harshen dabo ina masu bori ba suna dafa mutane ba Allah shi kyauta Allah ka samu dace to kitin ko kaga ai kitin ba hausa ba hausa bane ba turanci bane an ba hausa ba ba hausa kalma bace ba turiyan kalma ce amma sai aka maida ita hausa kawai da karfi da yaji kitin kaman keji Allah saka da alheri kaman kejin tsuntsu ko kaji ba shi a Hausa kaga bokiti Allah saka da alheri kuma ma sai aka samu bambanci wani sai bokiti wani sai bokiti to ga dai sunan dai da ke da takaice to ya ka ce mu'arrab kalmar mu'arrab da ka arab ne arab laraba ko ko balarabe to sai aka ɗauko aka ɗauko na fasa aka mai da shi mimu aka sa mishi shadda aka mai shadda saboda ta'adi aka ce mu'arrab ma'ana dukkan lafazin da ba balarabe bane amma an mai da shi harshen larabci kamar ai hausa sizing kalma ko ai anglicizing din kalma to Allah ka samu na yi asa'a ana sa ji annaban shugarugarin yurja'u lin naqli ladal garibi ما جاء كالمشكات في التعريب أواه والسجل ثم الكفل كذاك القسطاس وهو العدل وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالف- بالوفق قالوا احذرا قال لك تجمع لبي to dangane ga sanin ma'anan kalma gari wai a ko ina ne za a iya ɗauka ko ko a'a menene madogara shine malam sai ce yurji'u lin naqli madogara wajen fahimtar ma'anan kalma garibiya da ke cikin alkur'ani yurji'u lin naqli to za a koma ne zuwa ga abinda aka samo manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya fassara sahabbai da kuma tabi'ai kenan ashe idan ka zo ka ga wata kalma a cikin larabci kila a cikin alkur'ani kila tana da tsauri to ina ne zaka samo ma'ananta za ka je dictionary ne kamar kamusul muhit ko kuma munjil ko ko za ka je littafan garibul qur'ani da tafsiri ba ko ina ne za ka je ka nemi ma'aninta ba mu ban ce ko kamar tabaraka ismu rabbika dhul jalali wal ikram tabaraka ta ya za mu gane ma'anin tabaraka sai mun koma littafan tafsiri da kuma littafan da aka rubuta fassara na garibul qur'ani musamman kamar kamar littafin garibin Qur'an na Ar-Rajul Asfahani wannan shine littafi mafi karfi a cikin littafan da aka rubuta akan garibin Qur'an duk shirari ne kawai da Al-Qur'ani za a nuna maka ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara kalma ga yanda sahabbai suka fassara ga yanda tabi'ai suka fassara to in da maganin Allah ne ba a buƙatar masanin luga ya fassara ba ka buƙatar masanin nahau sarfu ba ka kawai dole sai yana da alaka da alkur'ani ba ka buƙatar malamin da ya zan waƙe adab kawai a sai ka zo yaya malaman Qur'ani suka fassara su ma da isnadi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da kuma tabi'ai ingantaccen isnadi Allah ka sa mu dace akwai kuma muntahal ali muntahal ali shi ma kan dictionary ne na alqur'ani kalmomin alqur'ani akwai kuma na ibn jauzi نزهة أعين النواظر نزهة أعين النواظر أقول الإمام الدام قاني شمارو تعالى أشباه والنظائر هو قاموس القرآن إمام السيدي ما نادشي سؤالي تكي تكوي ودنون أقول وتكرن تبع مالوي إن كان نيمان فسر كالمومن دي كتشين القرآن دول سي تفسير القرآن كوي in kana neman fassarin kalmomin alkur'ani sai ka koma littafin da aka rubuta akan garibul qur'an kawai akwai as-siraj fi garibul qur'an ko da sauran da littafai ba shi halasta ka je wajen malamin luga ba shi da alaka da alkurani ka ce wani washi ne zai fasar maka alkurani domin zai zai dauko ne ya fasara maka yadda shi ya ga ya bayyano alhalin kuma in bai dace da yadda Allah ya fasara kuma zuwa sallallahu alaihi ya fasara fa ya za a yi an samu matsala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ko to az-zulma nan ya me malanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi fasara ashirku ne to Allah ka samu dace kamar yadda wajen malaman hadisi su ma suna da garibul hadith ko akwai an nihaya fi garibul hadith na ibn al-asir to Allah ka samu dace saboda haka malamai wannan ya zama wannan wa'azi fa mu gogari mu samu littattafai duk ya kamata a ce malamin qur'ani ne kai ko kuma dalibin alqur'ani ne amma baka da littafin garibul qur'an alhamdulillah kamar kalimatul qur'an din nan shi ma garibul qur'an ne littafin kalimatul qur'an na makluf sai dai yana da kyau kuma dan samu tambihar da aka yi mishi da akwai waɗansu kalmomi da suke ya fassara su wajen abin da ya shafi tauhidi to waɗannan kalmomi akwai matsalola yana da kyau mu samu waɗannan abin nan mulhaq da aka yi wanda aka fassara wanda ya dace daidai da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace nan ne waɗansu ko kuma wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu malamai suke su kan alimamu suyuti abin nan wannan a shek aliyu sabuni kun gane shi idan ya ɗauko kalmar qur'ani ko hadisi wani lokaci kawai sai ya ce maka kamusul muhit an ce kaza inna ai alqur'ani sai malama alqur'ani kamusul muhit ne zai za ta fasara maka qur'ani misali to Allah ka samu dace to Allah ya ji kan malamai sun yi kokari wanda yake yayi kuskure kuma Allah yakan dubi yakan kalli uzurinsa to Allah kai mana gafara ma ja'a kal misli kal mishtati fil garibi to wajen kokarin fahimtar ma'anin garibul qur'an ana kokari za a koma ne ma ja'a zuwa ga abin da ya zo na fassarar garib din daga cikin alkur'ani ko kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma tabi'ai kal mishkati kamar mai kalmar mishkati Allahu nuru nuru samawati wal ard haka ne masalu nurihi ka mishkatin to menene ma'anar mishkatin a larabci menene ma'anar mishkatin kaga mishkat garib ne na alkur'ani vocabulary ne vocabulary ne na alkur'ani to me ma'anarsa barin da mana kwatance amma wannan galibi wanda suke manya da su za su sani akwai hula a kufin fitilla na a ci balbalda da akan ɗanyi ko ko kuma to kamar dai fitilla na a ci balbalda akan ɗan sata a wani guri haka kamar window amma ba shi da ba shi da makurɗa can ko da sai a ije to me wannan ake ce mishi na al alkuki ko alkuki to shine malam mishka shi da malam iska ba taga ba ko window ba taga ko window ai akwai mafita kamar irin wannan nan ko to shi za ka an danyi jikin garu ne amma sai a dan shirya bulo ko kuma a dan fafake bulo sai akwai gudun za ka iya ije wani abu nan to shi ne mishka ko kuma fitilla kalmar mishka waɗansu sun ce ba balarabiya ba ce daga harshen habasha ne aka samu ta watan ba habashiyan kalma ce to to insha Allah to insha Allah za su ga to bari mu sauri insha Allah na'am fil gaibi awahu inna ibrahim la awahul to awwa kalmar alwa wajen neman fassara sai ka nemo daga garibul Qur'an ko Abdullah bin Abbas ya fassara cewa al-awwa awwa yana da ma'anan yana da ma'anan al-mumkin kalma ce ba habashiya ba habashiya akwai kalma al-sijillu yamma da tsayin sama ka tsayin sijilli lil kutubi ita ma kalma ce wacce take waɗansu ce asalin ta ba balarabiya ba ce daga habashi ce tana da ma'anan mene ar-rajulu wanda haka waɗansu suka fassara amma za ku samu akwai a zance mafi karfi wajen fasara ko Allah ka samu dace watan ba za mu kawo fasara daban-daban ba ko za mu tagaice akan ma'anar maliki sai isar mana ne mu je mu duba littafin ulumul qur'an thumma kiflu sannan kuma akwai kalmar kiflu wace ake ta zo da kiflu ya kullahu to Allah Allah ba da lada to kalmar ga kuma yi utukun kiflaini min rahmati ko to kalmar kiflaini a kiflu tana da daga ba habashiyan kalma ce kamar yadda wasu suka ce sannan kuma ma'ananta zaifu yi utukun kiflaini a yi zaifaini sannan kuma sai kalmar kazaka summa kiflu kazaka alkistasu kalmar alkistasu ko kuma kustasu na da ma'anar al'adlu ko wasu ne bilkistas mustaqim wasu malamai suka ce barumiya ce kalmar daga harshen rumanci da aka samu wa hadhihi wa nahwa haka da ankara jumhuruhum bil wafi bil wafi qalu ihzara wa hadhihi wa nahwa kaga waɗannan kalmomin da makamancin su cewa akwai kalman da ba balarabiya bace aslan daga wani harshe ne aka samu to an karaha kad an karaha jumhuruhum mafi yawancin malamai sun inkari sun ce duk wani lafazi da ginshi alqur'ani balarabin karma ce kawai balaraban balaraban lafazi ne kun san jumhur ana karanta shi ne madmumul jim ju ba jamhur ba jumhur in dai balarabe ce zaka faɗa qalu dan haka ne ma malamai sukan ce ihzar an tusnida an tusnida ila alqur'ani ma laysa minhu kuma kamancin wannan lafazi sukan ce ka guji danganta wata kalma ka ce asalin ba balarabiya bace ka guji haka to yanzu kuma za mu shiga nau'u salis almajaz haka ne wannan nau'in din yana da alama da balaga malamai yana da alaka da bala, ilimin balaga a takaice idan aka ce almajaz kalma ce wacce take tare da alhaƙiƙa inda za ka yi amfani da kalma da ma'anarsa na asali to ta zama alhaƙiƙa kenan idan kuma kai magana da wata kalmar da ba da ma'ananta na asali ba ne an aro wani ma'ana ne aka jingina mata to ya zama ne ya zama almajaz a gwarance duk inda ka je a ƙasa hausa ka ce na ci tuwo wani irin halitta ne wani tuwo abinci ne ko duk inda ka je ta amma wani sai ga wani ya zo yana mamaki ce kai Allah mai iko ce lafiya menene kike mamaki ce ai je na ga wani tuwo akan doki kai dai ka san ba za ka taba ganin ciwo akan doki ki kiba ciwo marmalin ciwo akan doki ba ma'ana ya ga wani mutum mai kiba kamar ciwo to ciwo a nan ya yi amfani da shi ne da ma'anar mene mai kiba to wannan ya zama majazi kamar lafazin sha zan sha ruwa ai abin za ku kwada ne ko to dan a shawo mun kan shi ku je ku shawo kan shi za a kama kan da zuba to to ga sun dai Allah ka sa mu dace da eh duk duka mu muna da irin na Hausa wa ko da ke waɗansu malamai sun yi kari sun ce babu wani mujazi a cikin Alkur'ani duka hakiki ne to Allah ya ji kan malamai na'am min hafi sarul haka ne min hafi sarul hasfi tarkul khabari wal far'u jam'un in wal far'u jam'un in yujaz an anakari minha daga cikin abin da ake ce mishi majaz wato shi majaz din nan yana da usluboba daban-daban akwai inda za a zo da lafazi a yi amfani da shi da ma'anan da ba nasa bane na asali malamai sun yi da yawan malamai sun yi inkarin wannan hatta ibnu taymiya ya ce babu wani majaz a cikin alqur'ani al-imamu shinqiti ya littafi man'u jawazil majaz yana da kyau mu je mu samu wannan littafin to Allah ka cikin malamai min daga cikin lafuzza da suke nuni akan majaz ko usluboba na na majazi iktisaru shine za ga an zo da lafazi an zo da ma'ada da jumla da da siga na takaitawa ma'ana al-ijaz ko ko ko da zanto al-iktisar ko kuma al-ijaz kamar misali mene ka misali kamar kana minkum maridan ukuluha da'imun wa dhilluha ukumuha ukuluha da'imun Allahu nuru samawati wal ard kaga nan zai dauki malona daban-daban ko ayan takaita lafazi ne to takaita lafazi nau'i ne mene nau'i ne na majazi to amma dai shi wannan malamin sun magana kai ba shi da alaka da wani majazi hakiki ne kawai sai dai zan to wani wani uslubi ne daga cikin usluboba na lugha wanda zai baka dama ka zo da ma'ana a take lafazi a takaice da ma'ana wanda ke mai yalwa kuma kamancin wannan akwai kuma talkul khabar akwai kuma inda za ga an zo da jumla da mubtada amma babu khabar shi ma nau'i ne na ijazi kaman ukuluha da'imun wa dhilluha mun gane to ma'ana ukuluha da'imun wa dhilluha da'imun shi ma to ai ba kawo a da'imun ba ko da'imun shine mene khabar na mene dhilluha to Allah ka samu dace akwai da mubtada da khabar ko hukunce hukuncen su saboda lokacin wannan misalai insha Allah ina fatan sun طيب ثم داتا واحدها من المثنى والذي أقل نعم تو شكرا والفرد جمع إن يجز عن آخر والفرد sannan kuma da za- da inda za ga an zo da lafazin mufrad lafazi wanda yake nuni akan mufrad amma jam'un yana da ma'anar jam'i ne fadin Allah madaukin sarki kalla innal insana kalla innal insana al insan jam'i ne ko ko mufradi mufrad ne ko to malamai suka ce ana nufin jinsin dan adam wato dukkan dan adam saboda a gaba ya ce mene illal ladina amana aka ce kuku amanu to Allah ka samu dace in yujaz anakari amma idan ya zanto lafazin ya zanto majaz ne an takaita shi ne ga wani kawai kamar misali a zo da lafazin insan to ba a takai ba lafazin insan ba a zo da shi da ma'anan dan mutum kamar yadda mu muke fassara ba an zo da shi da ma'anan menene jinsin dan adam ga baki daya amma idan wata idan lafazin na nuna haka so idan lafazin yana nuna mutum ɗaya ne kawai tan to wannan ba zai zama mene ba ba zai zama nau'in na majazi ba to sai wahidu hako haka ne ta wahidu hamilan musanna wallazi aqal aqal an diddin lahu aw aksu zi wahiduha min al musanna to akwai inda za a zo da lafazi mufrad yana nuna ko yana ɗauki yana da ma'anan musanna ne lafazi mufrad amma yana da ma'anan musanna idan aka ce mufrad shine abin da yake nuna kan abada singila ko musanna kuma fa shine abin da yake nuna kan mutane biyu ko ko abubuwa guda biyu kamar dual form ko to akwai lokacin za a cikin alkur'ani an zo da lafazi yana nuna kan abu daya amma kuma yana nuna abubuwa ne guda biyu shine ma da ya kawo misali nan wallahu wa rasuluhu ahaku an yurduhu hu kuma nan lamirin yana nuni akan abu ɗaya ne yayi to amma ana nufin Allah da manzon sa ai wallahu rasuluhu haqqu an yurduhu ma in kanu mu'minina mun gane wata fa'ida kuma al'amarin Allah shi ake fara gabatarwa akan nawa ne manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimce nan ko kamar misali to bari mu ci gaba dai wallazi akal an ziddin lahu akan kuma zo da lafazin lafazi da yake nuni gairu akil amma kuma ana nuni ne akil akan zo kuma da lafazi wanda yake yana nuni akan gairu akil ana nufin mene akil din kuma to akwai su da yawa Allah subhanahu ta'ala ce yusabbihu lillahi ma fi sama a kari ke mana ma yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard to ma din nan ai a asalin yin amfani da ma a cikin larabci akan zo da ita ne a amfani da ita ga magani galligai da akil to amma Allah sun ta'ala sai ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil eh mun sani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko babu wani hal- babu wata halitta a bayan ƙasa ko kuma take take duniyar nan ba ce tana yin halitta tana yin tasbih ga Allah ko to akwai lafazin ma ko da yake kafin nan idan zan tambayi sunanka me zan ce masmuka ko ma ismuka ko da ma ko kaga ai saboda ana tambaya ne akan sunan sunan ai ba mai hankali bane sai aka ce ma masmuka ko amma in zan tambayi ce kai wane ne me zan ce man an da ko kaga nan ana nuni akan ana tambaya ne akan kai ne hankali sai aka ce man to yaya ne fadin Allah madaukakin sarki yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sai aka zo da ma duk da cewa kuma ga masu hankali sai aka zo da lafazin ma wanda ke nuna akan bar hankali ana nufin wane masu hankali duk da ma masu hankali duka to shine wannan min babi tabli mun ba- min babi maza ta kula da cewa tsakanin mutum mai hankali da abubuwan da ba su da hankali wane ne suka fi yawa to marasa hankali ne shi yasa sai aka amfani da ma to Allah shine mafi sani dai amma abinda malamai suka ce kenan to suka ce yadda za a amfani da gairu akil ana nufin akil wannan babi ne na majaz to gaskiya wannan shi ma dai ba abinda malamai suka tabbatar ba majaz bane hakiki ne wannan to Allah ya sa mu dace wa alaikum salam ina zuwa dan dan nan sannan kuma akwai inda zaka zaka ga an yi amfani da lafazin da yake nuna akil ne amma kuma gairu akil ake nufi mu je cikin suratu musabih wata sura ce suratul musabih to wata sura ce aka ambato masabi to banda ita kuma fa na to mu dauko zumar daga zumar sai mun ce suratul mu'min gafir ko sai mun ce kuma na fusilat ko to Allah sun ta'ala yana cewa faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata atina ta'i'in ta'i'in ai wannan jamu zakari salim ne ko ba ka bane lafazi ne wanda yake nuna al'akil ko ko kuma ukala amma kuma nan wa ake nufi gairu akin sama da ƙasa mun ban wannan ko to Allah ka sa mu dace shine au aksuhu au aksuhi ko ai aksu hazihi mun ban wannan ko to Allah ka sa mu dace amma shi ma dai wannan hakiki ne ba majazi ba sababun iltifatun takriru ziyadatun taqdimu aw ta'khiru na daga cikin usluboma na majazi akwai abin da ake ce mishi ko kuma isti'malu sababi alal musabbib za a kawo dalili amma ana nufin wanda wanda ya sabab musabbi wanda ya sababar da abin mun gane ko yuzabbihuna abna'ahum wa yastahayuna nisa'ahum yuzabbihuna abna'ahum kaga sai aka kawo wani wani wani abu da wani ya haddasa amma ana nufin wani ake magana a nuna shi ake magana a kansa fir'auna ba shi ne ya umarni a rinka kashe yara yara maza ba to wannan na daga cikin misalin asbab din na malamin kace ko ya kace ka ce to ya fito to to Allah ya saka da alheri Allah shi ban lada iltifatin sannan kuma daga cikin nawo ana majazi amma wannan gaskiya da hakiki ne akwai iltifatun sauya sauya salon magana sauya salon magana shine iltifatun garba da ibrahim da tanko sun zo nan sai na ce ku zo nan kun gani a hausa garba da tanko sun zo nan kaga sun zo nan lamirin na wanda suke nan ne ko ba su nan a sun zo nan wanda ba su nan amma da suka zo sai na ce ku zo nan to ku zo nan ku ya labirin nawa yanzu suwa ya nan wanda kake magana da su gaban gasa a gaban ka mamancin na ko kaga an canza salon magana canza salon magana to akwai shi da yawa a cikin alkur'ani kamar misalin faɗin alama da sarki a basa wata walla akwai uslubu ba da dama na iltifati yana da yawa amma daga ciki akwai a basa wata walla an ja'a hul'ama wa ma yudirika da annahu yazakka wa ma yujiri ka kafin din nan lamirin wani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to mu duba farkon magana an ce a basa wata walla a basa ya sha mur wata walla kuma ya juya baya to inda ma da irabin zaka ce fa'iluhu damirun musutun fihu jawazan takdiruhu huwa ko to nan wa ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye waye ya sha mur kuma ya juya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana kokari ya yi da'awa wasu manya-manyan kafirai su go cikin musulunci sai ga Abdullahi bin Umar Maktum ya bijiro yana kokarin ya karantar da shi abin da ya sani na addinin Allah to Allah nan sai a farko sai ya fara a baza wato Allah ya fara kawo lamirin magana da uslubi na lamirin wanda ba shi nan amma can kuma gaba sai ya ce wa mai da rika sai kawo lamirin wanda yake nan wannan nau'i ne na iltifati mun bance na ko to akwai su da dama a cikin alkurani akwai uslubun da dama shi ma ba majazi bane gaskiya hakiki ne abin da malamai suka tabbatar akwai kuma at-takrir daga cikin usluboba na majazi akwai takrir amma shi ma wannan takrir maimaita abu repetition ba majazi bane hakiki ne shi ma kamar yadda malamai suka bayani kamar misali Allah subhanahu ta'ala na cewa aula laka fa aula an ce aula kuma za ka sake fitowa fa aula ثم أولى لك القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة kaga sai aka yi repetition to menene yasa aka yi wannan repetition din saboda a ƙara tabbatar da ma'ana ne a ƙara tabbatar da ma'anona a cikin zuciya sukan ce alkalamu idza takarrara takarrara Allah cikin bin Usman zaka ji na yawan faɗin wannan ko alkalamu idza takarrara takarrara takarrara da kafin takarrara da kafin takarrara da kafin shi lafazi duk lokacin da duk lokacin da aka maimaita shi to ma'anarsa sai ya ƙara mene tabbatu a cikin zuciya fada ka samu dace kun wa hausa muna da shi ba sosai man ku zauna ku zauna ku zauna ai shiru ai shiru ai shiru me yasa kai wannan to Allah ka samu dace na'am ziyadatun sannan kuma akwai inda zaka ga an kawo kalma tana da ma'ana sai kuma a ƙara kawo wata kalma kuma tana da irin wannan ma'anar shine almajazu bi ziyada suka kawo misali da cewa laisa ka mislihi shay'un idan na ce mislu kwatankwaci ko to ai ita ma kafin tana fa'idantar da mislin ne ai to nan ya zama almajaz bi ziyada kamar yadda malamai suka ce amma nan an kawo da ma'ana ne bu ƙara ƙarfafa ma'ana ne kuma sannan malamai sun amsa da cewa kafin din nan tana za a iya kawo irin wannan da nuna ana nufin zafin abu so saboda haka wannan ba majazi bane hakiki ne za mu ga malaman bayanan da jima da bai suka kawo a cikin littafin ulumul qur'an musamman da suka magana akan irin waɗannan majas din da tafsirora na qur'ani takadim akwai kuma takadim da ta'khir za ga an gabatar da mubtada akan gabatar da khabar akan mubtada ko kuma a gabatar da maf'uli akan menene akan fa'ilin su da makamacin wannan shi ma yana nuna nau'i ne na majazi amma kuma gaskiya ba majazi bane wannan haƙiƙi ne suka kawo misali da cewa wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa Allah ya ce wa mar'atuhu sannan kuma matan wane matan Annabi Ibrahim ko an yi mata bishara za ta haihu ta tsufa fa amma mala'iku sun suka mata bishara za ta haihu a'a sai ta bude baki kana biya wale ta ajastu afwan a alidu ana ajuzun sai ta bude baki tana mamaki tsohuwa kamata a ce in haihu shekarar ta nan malamai suka ce na tamanin ko yanzu ya gami shekarar tamanin ta haihu ai bbc sun zo watsa labarin to sai allah ya ce fabashar naha wa mar'atu ka'imatun sannan kuma matarsa tana kusa da shi a tsaye fa zahika sai ta dariya fabashar naha sai muka yi mishi mata bishara bi ishaqa cewa za ta bi annabi isa sai ta yi dariya sai muka yi mata bushara to tsakankanin bushara da dariya wanne ne riga a nan a dai annabi sun aya dariya riga ko sai bushara to amma haka nan mutum zai fushi da dariya kai ba amma su bushara sai ko sai amma bushara zai dariya kaga sai yi bisharan ne sannan zai dariya ko to ashe takaddirul kalam kamar malamai suka ce shine wa mar'atuhu qa'imatun fa basharnaha fa dhahikat to Allah ka samu dace amma wannan abin da malamai suka ce kenan to Allah ya jikan malamai au ta'khiru ko kuma kaga an jinkirta wani lafazi akan wani lafazi a kawo misali ga mubtada ga kabar amma sai a fara kawo mubtadan khabar din a farko sannan sai a kawo mubtada a gaba ko maf'ul bi sai ta kadirin sa akan fa'ilin sa kamar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malamai suka ce asalin ibaran shine na abudu iyaka wani sta'inu iyaka amma Allah cikin hikima da fasaha da balaga to akwai wanda ya kai Allah fasaha ne ko balaga sai Allah ya gabatar da maf'uli domin ya nuna abin da ake ce mishi alhasru ko kuma kasuru ya nuna takaita hukuncin ibada da shi kadai kawai shi yasa zaka ji malaman Allah jikan su kan ce kai kadai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakonka to Allah ka samu dace wannan nan suna cikin misali ne na balaga sai ka shiga cikin balaga sannan zaka koyi abin nan alhamdulillah muna nan muna gabatar da daura akan ilimin balaga inda muke kanta albalaga tilwa ga ko alhamisin juma'a bayan sallar asar to Allah ka samu dace qur'un wa wailun qur'un wa wailun niddun wal maula jara tawabun tawabun lil ganiyyu mudari'un wara to na daga cikin jara ne ko annau'ur rabi annabdul mushtarak shine lafazi wanda yake yana da ma'anona guda biyu ko kuma fiye da haka amma sun saba mu juna kalma ɗaya ce tana da ma'anona guda biyu ko kuma mabambanta da yawa amma sun saba mu juna to shine malam zai kawo mana kawo misalin kur'un wani nan ya mana ya kawo shi da nau'i da na majaz amma dai haƙi wannan ba majaz bane kur'un kamar nafasin kur'u yakan zo da ma'anan al'ada haila ko yakan zo da ma'anan tsarki to amma ma'anan tsarki shi aka fi jayar da shi a nan saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata sahabiya wace ce kenan yace ki zauna kaddara ma ta hadisuki a qara'uti ko an kiyaye ta to yana nan cikin dukla kan bulugul maram ba ko to Allah ya sa mu dace to kalmar qur'u yakan zo da ma'anona guda biyu yakan zo da ma'anan al'ada haila kuma yakan zo da ma'anan tsarki mun fahimci wannan ko to ya zama lafazi mushtarak wa wailun kalmar wailun ma takan zo da ma'anan azaba mai tsanani wanda kuma shine firin jayi kuma takan zo da ma'anan gaba a cikin daga cikin gabobin wutar jahannama Allah kare mu wal maula maula yakan zo da ma'anan shugaba yakan zo da ma'anan jagora kai bawa man shi kashi maula ne to akwai gidigaje ga suna cikin littafin a garibul qur'an zamu gani insha Allah jara wanda yake shi ma ya gudanantu maula ya gudanantu da irin waɗannan ma'anona wanda mushrikatul qur'an suke zuwa da su tawwabun kalmar tawwab kai da kake tubin ma Allah kai ma tawwab ne Allah mai karɓin tuba shi ma lafazin inna Allah yuhibbu tawabina tawabina mufrad jami'i ne mene tawabun sai kuma shi kanshi Allah at-tawwabu ne menene ayan tace innahu kana tawwaba kaga mushtarak kenan mudari'un san al-ganiyyu al-gayyu al-gayyu kalmar gayyu takan zo da ma'anan bata takan zo da ma'anan kuma ne takan zo da ma'anan wutan jahannama wa sawfa yulqiyul qawla ghayya to gade gade sunan dai faqad gawa bata ko mudari'un sannan mudari ta kula da ma'anarsa fa innahu salihun lil hal wal mustaqbal kaga ya dauki zamunna guda biyu present time da kuma future time to shi ma sun ce majaz ne amma hakiki ne wannan wara sannan kuma wara wara'u ko wara'a kalma ce wacce take da harshen damo alhamdulillah a hausa mukan ce kalma mai harshen damo shine mushtarak idan ka lura kyau kalmar wara'u akan ce baya ko to amma kuma a cikin alqur'ani ta zo da ma'anan gaba wa kana wara'ahum malikun yaqutu kullu safinatin basba a gabansa akwai wani sarki azzalimi wanda yake kwace dukkan jirgin da ya ganta lafiyayya to wara'u nan kaga baya ne ko amma na nufin ina ne gaba shine kalmar wara to a yi hakuri dai ya kamata lalle mai sauyi to amma na ga abubuwan in an fassara ne aka wuce shazar ba za a fahimta ba galibi gaskiya alhamis almutaradif nau'i na biyar shine almutaradif in aka ce mutaradif kalma wanda yake da ma'anona kusan ma'anona guda biyu sun yi kusa da juna misali jalasa me ma'anin jalasa ka'ada me ma'anin ka'ada didai ya zo na ko kaga di kusan muna fasara su ba da ma'ana ɗaya ne to amma ba suna da bambanci kun ga yadda nake nan yanzu da zan zauna a ƙasa shine zaka ce min jalasa amma inda ina tsaye ne gyam sai na zauna to ba za ka ce jalasa ba sai ka ce ka'ada mabanci wannan ko kamar as-sadaqu da al-mahru me ma'anar su duka muka ce sadaki sadaki to in ka koma littafin al-furuqul lugawiyya na Abu Hilal al-Askari duk sai ka maka irin waɗannan kalmomin sai bambance maka kamar al-lubbu kamar al-aqlu ai ma da inna fi zalika la'ayatin liulim nuha ga annuhu ko to a take ce mutaradif akwai tafkirsu fazi mutaradif alfaz ko akwai to a takaice abin da ke nufin mutaradif shine kamar synonym saka min zaka ma qad jaa kal insani wa basharin fi muhkamil qur'ani min zaka daga cikin mutaradifat ma ja'a akwai lafazin da suka zo da ma'anona guda biyu ko fiye da ka amma kai zaka ce ma'anar ɗaya ne sai dai amma suna dan bambanci ba kal insan kamar lafazin insan to shi ma nau'i ne na majazi amma gaskiya mai tahqiqin zance ba majazi bane hakiki ne kun gani kamar lafazin insan yakan zo da ma'anin jinsin dan adam kalla innal insana lafi khusr ai inna kalla inna kullal insan insan kuma yakan zo da ma'anan mutum dan adam wa basharin fi muhkamil qur'an to kalman insan yakan zo da ma'anan jinsin mutum wa basharin kuma yakan zo da ma'anan mutum fi muhkamil qur'ani kamar yadda ya zo cikin alqur'ani to in an ce muhkam ana nufin tabbatattun ayoyi waɗanda ba a shafe hukuncinsu ba tattalawa ko kuma ta wajen hukunci a tattalawa da hukunci muhkamatul qur'an ayoyi waɗanda ake aiki da su har yanzu ba a shafe ma'anarsu ba mun gane kishiyar shi ne zai zama ne mansukhatul qur'an mun bance wannan ko za mu zo babu insha Allah والبحر وال والبحر وال والبحر واليم كذا العذاب رجز رجس ورجز جاء يا أواب daga cikin lafazan da suke da kusan ma'anona iri da akwai albahar akwai alyam amma shi ma ne dan mai tahaki mai tahaki ko ko fashar gidan ya ce matabbacin zance ji waɗannan ba mutaradifat bane kalman albaharu teku kenan aliyanmu kuma na nufin ruwan tekun kun gane Allah ka samu dace fanta kamna minhum fa agarkanahum fil yammi sai Allah ya nutsar sai Allah ya ce maka nutsar da su a cikin ruwa to yammu din yana nufin ruwan ruwan ne fa bashiyahum min al yammi yawa to Allah ka samu dace to Allah ya ji malamai kazan azabu rijzun na ɗaya daga cikin lafazin da suke da manona iri ɗaya wanda kuma nau'i ne na majaz kamar yadda mana ya kawo kamar al'azabu da arrijisu da arrijisu dukan su akan zo da su da ma'anar azaba ja'a duk sun zuwa cikin alkur'ani da ma'ana kusan iri ɗaya ya awwabu ya kai mai kokarin mai yawan koma zuwa ga Allah domin da ka'aba ya ubu ko ayar ja'a ya yarji'u to Allah ka samu dace akwai dai ma'anonin da dama da malamai suka mafirin jayarwa السادس الاستعارة نعم تفضل الاستعارة إذا كنت الاستعارة شيني أرو wai idan Allah zan ce mutum da Allah ka bani aramin alƙalmin ka zan ce na ka bani aro ya zan ce na ista'irni to Allah ka zafi da ce to isti'ara shine metafa metafa a aro kalma ya amfani da ita da wani ma'ana daban kamar yadda aka aro kalmar na ga wani tuwo akan doki kaga ai tuwo din nan ai babu ne zaka ga marmarin tuwo ka bakin tuwon shinkafa akan doki to kalma ce wacce take an ka aro ta kai amfani da ita da wani ma'ana wanda ba nata ba wahya tashbihun bila adati wa zaka kal kal maut wa kal hayati في مهتد وضده كمثل عذين ما جاء كسلخ الليل وهي تشبيه kafin mu je akwai abin da kike mai tashbihi shine ka kamanta wani da wani abu idan na ce al-ustadu al-kitabu kal ustad kaga na yi mukara ne tsakanin kan littafi da malami ko na ce al-ustadu kal kitab malamin kamar littafi ne na kamanta wani malami da littafi ko wannan shi ake ce mishi tashbihun shine simile wajen masu literature english simile to idan za ka yi kamanta wani abu da wani abu a larabci kakan zo da su ne ta hanyar kalmomi da ake ce musu adatu tashbi ko adawatu tashbi adatu ko adawatu particles of simile kaman kafin dal'uha ka'annahu ru'usu shi'ani kaga akwai ka'annama akwai mislu da makamancin wannan to idan ka ce wani abu watan kai mu karana tsakanin wani da wani abu idan babu tashbihi ga baki ɗaya kwata kwata a gurin ko ka cire kafin to ya zama isti'ara ya zama isti'ara to shi ne mana sai ce wahiyar tashbihun bila adati asalin isti'ara tashbihi ne amma babu babu adatu shi isti'ara kawai ana gina shi ne a nata nasu tashbih idan ka ce wani abokinka mai kurjini mai karfi da kurjini ga jiki da ya zo da ya zo kila balarabe ka san su suna mu'anaka su rungume suna rungume juna wajen gaisuwa ko da ya zo da ya zo sai maka mu'anaka rungume ka bayan kun gaisa da sauran sai ka zo kana ba mu labari suka ce kai wallahi wani wani giwa wata giwa ce ta rungume ni jiya kaga ai asali wani mutum ne kaman giwa to yanzu sai ka manta da tashbihin sai kace mene wani giwa ne ya rungume ni jiya to kaga giwan nan da kai amfani shi mutum kace nufi a afon giwa kace nufi a a mutum kake nufi ko to ka karo kalmin giwa kana nufin mene mutum to istiara kenan a tajbihi ba daban shi ba tajbihi balig daban isti'ara kuma daban shi isti'ara ana gidan shi ne ba ma ba ma maganar tajbihi kawai mun bayyana wannan ko to Allah ka sa mu dace kamar yadda zaka siffanta sarki ka je wajen mai martaba sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli kana neman gudunmuwa na scholarship sai ya ce to duk wanda suke zaune a nan duk na ba ku scholarship ku je karatu duk inda kuke so alhamdulillah Allah ya sa kan ya tabbatu shi ke nan suka ce kai ai je mun je wani ai mun je wajen girgije ya ba mu kyauta girgije me girgije a dukkan da ke zub da ruwa daga sama ko kaga sai ka aro kalman kai amfani da shi kana yin mene sarki mai kyauta to shi ma istiara ne yan wa wannan dan gwari gwarin da zan mana kenan a gane insha Allah wai tashbihu bila adati tashbihi ne babu adati wa zaka kalmauti kaman kalmar maut da aka samu a cikin ayan alqur'ani Allah ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fi nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha aw man kana maitan fa ahyaynahu ko kuma kaman wanda kaman wanda ya zama matacce sai muka rayar da shi kakan kawo matacce to nan hakika ne mataccen ne yake nufi anan kun gani to ana nufin wanda yake cikin wanda mataccen nan shi ana nufin wani mutum wanda yake cikin abin nan wanda yake cikin hali kamar na wanda yake matacce to kaga sai ba a kawo da tashbihi ba an kamanta shi ba a sai aka aro kalmar mataccen ana nufin mene ana nufin wanda yake cikin duhun jahilci ko kuma kafirci Allah ka samu dace kamar dai yadda malaman suka fitar da ma'anona wa zaka kalmauti wal hayati kaga kalmar almaut akan kawo shi ana nufin wanda yake cikin kafirci kal hayati da kuma alhaya rayuwa wanda yake cikin musulunci da makamacin haka fi mu'tadin wa ziddihi ka mithli adaini ma ma ja'a ka salhil layli haka ne ko na'am sannan mu'tadin an yi amfani da kalmar almaut da ma'anar mutadi shiryayye kaga yi almaut na zai zama ne majazi ne wannan isti'ara ne wannan mutadin ana nufin almaut awa man kana maitan fa ahyaynahu to maitan anan ana nufin mutadi rayayye wa biddihi da kuma kishiyansa misalin alhaya عفوا وذاك كالموت او كالحياه كو تو bari mu kuma ba aw man kana maitan fa hayaynahu kaga maitan anan wanda yake cikin mene bata da kishiyarsa ma'ana wanda yake afwan aw man kana maitan fa hayaynahu sunan maitan mata ce amma ana nufin mene bata a hayainahu sai muka rayar da shi ana nufin mene musulunci shi ne malai yake so nuna mana muhtadin kamar yadda aka yi amfani da alhaya da muhtadin rayayye wa bibbihi da kishiyar rayayye shiryayye kaga wanda ke cikin mene bata shine mai taldan wanda aka amfani da lafazin almautu ka misali zaini kamar kutubucin waɗannan ma ja a irin abin da ya zo wajen ma'anan salkin laili wa ayatul lakum al-lailu naslakhu minhu an-naharu to suka ce kalman asalku anan me asalin asalku a cikin larabci shine fedewa fede abu salakan hamla hamala ya fede dan akuya mun ban wannan ko to amma sai Allah ya ce wa ayatul lakumul lailu naslaku minhun nahar yana daga cikin ayoyinsu ayoyin da za su gane kun ta ubangiji da sauransu akwai allailu dare naslaku minhun nahar to sai ka ce wanda muke fede yini daga cikin sa a'a ma'ana yana da malin izala ne watan gusar da duhu sai mene hasken yini ya shigo to tafiyan duhu din nan shine naslaku minhun nahara Allah yana tafiyar da duhun dare sai kuma ga mene sai yinin sai hasken yini ya shigo kamar ne da rigin da kimanin da yake cikin da tafan tafsiri mun ji zamu gani sai nau'i na bakwai a tashbihu kamantawa idan na ce alkitabu kal ustaz littafin kamar malami ne alim malamin kamar littafi ne kaga nan na kamanta malami da mene littafi to nayi tashbihi kenan tashbihi kan kasance ne in ka zo da kalmomi kaman kafun kaman ka'anna kaman mislu kaman nahwu a cikin bulugul maran Anas bin Malik yake cewa yana bayanin hidiman da yake manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa ahmilu ana wa gulamun nahawi idawatan min ma'in haka ne ko to nahawi din na adatu tashbihi ne to saboda haka tashbih shi ana kulla shi ne ta hanyar kawo kalmomi da ake amfani da su wajen kullawa akwai sunaye akwai haruffa akwai kuma fi'ili daga nan ne wake cin fi'ili mudari mudari ai mushabe saboda ashbaha bisma fi'ili mudari yana daukar rafa ko yana daukar nasaba to suna ai shi ma yana daukar rafa da nasaba to shi yasa aka manta shi da ake ce mishi mudari yayi kama da suna wajen daukar rafa da nasaba to Allahu a'lam to malam ya ci gaba da cewa wa ma alashtiraki amrin dal dalla haka ne wa ma alashtiraki amrin dalla ma ghairihi tashbihu haythu halla wa shartu haku naftiranuhu ma ma ma'a adatihi wa huwa kathirun waqa'a akwai bambanci tsakanin isti'ara da kuma tashbihi isti'ara za a ro kalmar ne ba da nufin wai a kamanta wani abu da wani abu ba a yanzu a ɗauko kalmar ne ana nufin ita ce kawai kai tsaye kamar da na siffanta giwa kai wani giwa ko ya rungume ni jiya kaga na aro kalmar giwa da ma'anar dabba amma yanzu ina nufin mutum ne nan ba wani maganin cewa ya yi kama da kaza a shi yanzu mutum shi ne giwon kawai to istiyara kenan in ko na ce ai biredin kai jiya na ci wani biredi wallahi malam duk ta kai ya kama ni kaman dutse to kaga da ina kamar da biredi ne da dutse ko to wannan tashbihi ne ta hanyar mene kama to a dace din nan karmun da ake amfani da su in kaga an kamanta wani abu da wani abu ta hanyar irin waɗannan adawatu tashbihi din ana ce mishi tashbihi kawai amma in kaga an ce kaza kaza ne kawai to istiyara kenan bambancewa na ce kokari amana to shi tashbihi wa ma alashtiraki amrin dalla dalla ne ba dalla ba ai aliful idlak ne to wa ma takdirin bacci shine wa ma dalla ala ishtiraki amrin ma a gairihi a tashbihu kun gani takdirin bacci ko to to wa tashbihu ma'anan tashbihi shine wa ma ma din nan tana ba nan allazi wa ma dalla dukkan lafazin da ke nuni siyakan da ke nuni ala ishtiraki amrin akan tarayyan wani abu ma'a gairihi tare da waninsa a tashbih shi ake ce mai tashbih haifu halladi inda zuwa cikin alkurani Allah sun ta dana cewa wadrib lahum masalin hayatid dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fa ikhtalata bihi nabatul ard kaga na an kamanta rayuwar duniya da mene ruwan da Allah ya sauka da shi daga sama mun bace da ku to kun ga Allah ya kamanta abubuwa rayuwar duniya da ruwan sama ta hanyar mene ka kama in to wannan ana ce mai tashbihi shine ma yake sai nuna mana nan wa shartu ha kula tiranu ma sharadi wajen tashbihi sai ka an hada shi ma adati shi tare da adati tashbihi din ko da muqaddara ce ko kuma malhuza wata akwai inda za ka ga adatu tashbih din kalmar da ake alakanta kamanceceniya tsakanin abubuwa guda biyu an faɗo kalmar wani lokaci kuma za a kaddara ta to wa hawa kafirin waka shi kuma wannan yana da ya ya afku a cikin alqur'ani to na'am na'am ya zo da yawa a cikin alqur'ani ya balalu wa shartu ha huna kiranhu ma adati amma sharadi wajen tashbihi anan sai an zo da kalman da ke nuna tashbihi din to sai ya zama tashbihi amma in ba zo da ita ba kalma ɗaya ce aka yi amfani da ita to sai ta zama istihara kawai waka wa huwa waka kafirun kuma shi ya zo da yawa a cikin alkur'ani tashbihin ba masal ladina kumilu tawrata sai Allah ya ce thumma lam yahmiluha ka masal himari yahmilu asfara kaga masal masal masal anan ko mislu anan adatu tashbihi ne anan wanda ke suna ne to da kanan ne galibin wanda suke makarantunmu in sun zo sukan ce adatu tashbihi a ba a madda ba adatu tashbi ba sai dai zanto mene adatu tashbi kun gane yana da daga cikin waɗannan common mistake din mukan ce babul azan babun kiran sallah ko a babul azan ne domin azan kunnuwa kenan ai wa inni kullu ba da utukum li takfir lahum jalu asabihum fi azanihim to Allah ka sa mu dace